أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين إن هذا أتاشي إبراهيم ina ne za a tashi kano wato
a ta nake an fara an fara ko to bismillahir rahmanir rahim wa qad tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama wa yahzifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau kaseeran zashtaha to wa ba'da anta awiru ma an harfu kif كمثل أما أنت برا فقترب ومن مرارع اللي كان ملتزم توظف نون واو حذف ملتزم وقد تزاد كان yace akan ƙara kana fi hashwin a tsakiyar magana ba a farko ba ba a ƙara kana a farko kamar yadda ba a ƙara ta a ƙarshe sai dai a ƙara ta a tsakiya kama kana asaha ilma man takaddama kamar inda aka ce ma kana asaha ilma man takaddama kai ingancin ilimin wanda suka gabata ya kai inda ya kai ingancin ilimin wanda suka gabata ya kai inda ya kai to wannan ibadar da asali ma asaha ilma man takaddama amma sai aka ƙara kana wato af'a fi'ili ne na ta'ajjubi ma asaha din ma af'ala ce ta ta'ajjubi amma sai aka ƙara kana a tsakiya wato bayan maɗin ta ta'ajjubi bayan maɗin wadda take ta ta'ajjubi a wato ko kamar misali inda wasu larabawa sukan ce waladar fa'imatu bintul hurshubi al'armariyatu alkamalata min bani absin lam yujad kana afradu minhu fadima yan hurshubu wadda ake danganawa ga banu amma ta haifi waɗanda suke cikakku daga bani arsif wanda ta haifi 'ya'ya guda hudu wanda kowanne a cikinsu ya isa a ko'ina a faɗe shi wajen sadaukantaka da ɗaukakan lamari a aka ce da ita uwar tasu ke a 'ya'yanki wanne za ki ce ya fi ta ce wani ta ce a wani ta ce a wani ta ce a wani ta ce kai a ce ma din na rasa su in na san a ce a cikinsu wanne ya fi ni duk a cikinsu ba wanda bai kai matsayin da nake bukata ba ba wanda baya min kirki irin yanda ake bukata ta ce hum kali hilkatil mufraga la yudra aina ɗarafaha su dinnan kamar zobe ne ke wayayye wanda in ka ce nan ne gefen to wani ya cewa nan ne ma wani ya cewa nan ne ba san dai ina ne gefen ba to wannan lam yujad kana afralu minhu asali lam yujad afralu minhu amma sai aka ƙara kana din wato tsakanin fi'ili da na'ibul fa'ilinsa hakanan an ji ƙara ta tsakanin sifa da mausufi a baitin farar daƙo inda yake cewa fa kaifa idza marartu bi dari qaumin wajiranin lana kanu kirami wannan asali wajiranin lana kirami kiramin din na atini na jinariranin aka ƙara kana tsakani aka ce kanu kirami haka nan akan ƙara wato tsakanin harafin jarra da majururinsa kamar faɗin wani mawaƙi da ya ce saratu bani abi bakarin ta sama ala kanal musawwamatil irabi anan asali alal musawwamatil irabi amma sai aka ƙara kana tsakanin alaɗin harafin jarra da majrurinsa shine al musawwamatil irabi aji an ƙara da lafazin murari to haka din shazin kamar faɗin mahaifiyar aqilu ɗan abi dalib wato fatima da take cewa anta takunu majidun nabilu idza tuhubbu sham'alun balilu anta takunu majidun nabilu to asali anta majidun nabilu sai ta ƙara murari in kana ana dorin wannan shazin fadima wato ita ce mahaifiyar aqilu din ita ce mahaifiyar sayyidina alima ita ce mahaifiyar ja'far fadima ita ce ta rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanda yake wajen Abu Dalib har sanda ta wa fati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya shiga kabarin sa ya sa ta a kabarin har yake cewa Allahumma bi haqqi nabiyyika wal anbiya min qawli ighfir li ummi fatimata na'am ighfir li ummi fatimata shi yasa manzo Allah yana dauka ita wannan Fatima a matsayin kamar uwa ce gare shi tunda yar dan uwan matar dan uwan mahaifinsa ce ga ta kuma ita ta rike shi ita ta rike shi sanda yake wajen shi Abu Dalib dole ce take faɗa wannan baitin wato inna aqilan kasmihi aqilu wa biya bil munaffaful mahmulu anta takunu majidan nabilu idza tahumu sham'alun balilu yuqi rijal al hayy awi nilu baitocin nata kenan tana ta ne masa rawa tana faɗar wayannan baitocin cewa inna aqilan kasmihi aqilu aqilu yayi daidai da sunansa zababbe ne ma'ana aqilu shine wanda ba shi da nabiyu wa biya bil mulaffaful mahmul wanda aka lallabe ake dauke da shi na fanshe shi da ubana biya bi din asali bi abi ne an da takunu majidun nabil kai kam mai girma ne mai zurfin tunani za ta hubu sham'alun balilu lokacin da iska arewa ta taso dauke da damshin ta yudi rijalan hayyi aw yunilu yake bayarwa ga mazajen kabila ko yake samun musu to wannan da yake nan game da ita ƙara kana shi yasa kana aka ce iri uku ce akwai kana naƙisa akwai kana tamma akwai kana za'ida guda biyu a ciki akwai su a ƙur'ani kana naƙisa akwai ta a ƙur'ani da yawa mata zoguri da yawa a ƙur'ani ita tafi yawa ma kana wadda take ta ma ita ma dai ta zo a ƙur'ani ko da dai bayawa ne da ita ba kamar wa in kana zo usratin amma kana za'ida to ita ce wasu suna ganin ma gaba ɗaya bata zo a ƙur'ani ba amma akwai wasu malaman da suka sha akwai wata kana ko akwai wasu wuraren da kana a ƙur'ani ta yi a ce za'ida ce cewa wannan kanar za'ida ce kama a cikin suratu maryam ko akwai kana a nan da yake ta zo wadda yake wasu suke ganin ai a iya cewa za'ida ce kamar yadda safari ya faɗa a sharhin lamiyatul ajal to wa yazfuna ita kan sukan shafe ta wai bukunar habar su bar labarin akan shafe kana tare da sunanta ya zama labarin ya saura labarin ya saura shi kadai za a shafe ta din a kyale labarinta a shafe ta tare da sunanta a kyale labarin kadan ishtahar ya yi shuhura ba da in bayan in kamar faɗin mawaƙi ƙarƙila maƙila in sirkan wa in kaziba fama a ti zaruka min ƙaunin izaƙila kadkila ma kila in sirka ana nufin in kanal maqulu sirka wa in kanal maqulu kaziba to aka shafe kana din da sunanta a guri bin ko kuma a karin magana na larabawa da suke cewa almaru makatulun bima qatala bihi in saifan fa saifu wa in hanjaran fa hanjaru almaru makatulun bima qatala bihi mutum in yi kisan kai to ai abin da yake akwai shi ma sai a kashe shi da irin abin da ya dauka ya kisan kai in saifan fa saifan in ya kisan kai da takobi to shi ma ko yayi abin yi a dau takobin a kashe shi to anan in kana ma qatala bihi saifan to sai aka shafe kanan tare da sunanta aka bar labarin shi yasa saifan din labari ne na kana wanda aka shafe ta tare da sunanta wa in hanjara wa in kana ma qatala bihi hanjarun wai kana ma ka talabi hanjaran fa hanjaru idan gariyo ya dauka ya kisa to shi ba dau gariyo a kashe shi ko kamar na mai mukama da yake cewa ila masu'abu la taslina hable wala tawina li min ma ulaqi sabartu alayki hatta ila sabri wa kadat tablugu ruhu taragi wa ana za wa ana kad azamtu alanti satin usaqi fi hilli ma yusaqi فإن وصلا ألز به فوصل وإن صرما فصرم كالدلاج وأنا نفهم فإن كان ما تر علينا وصلا idan abin da zaki da ni saduwa ne alazu bihi da zan ji daɗi da saduwar fa wasu shi kenan ki sada ni in sada ki wa in sarma in kuma abin da zaki yi min shine ki yanke min fasar mu to ni ma sai in yanke miki kadda laki kamar irin yanda ake yankewa macen da aka saka ranan aka shafe kanan da sunanta aka ban labari wasu lantin da sarman din a walau haka nan bayan lau bayan lau kamar inda kace iti ne bila batin walau himar to ana nufin walau kana mata ti bihi himar ko kuma wato faɗin mawaƙi da ya ce la ya amani dahara zubagayin walau malika junuduhu raqa anhu sahal wal jabal la ya mani dahara zubagayin duk mutumin da yake azzalimi to kai ya amince rayuwa duk azalimi rayuwa tana iya fuskantarsa ta inda bai taba zaka ba walau malika ko da shi dinnan sarki ne sarkin da yake junudu hurin dinarsa raqan husain wal jamal ya zama da kwari da tudu da dutse da sun yi kunci daga daukar rundunar tasu ni irin runduna azalimi to bai da runduna runduna babba ga dan adam adalci wanda duk ya rike adalci shine ya rike babban rundunar to nan da aka ce walau malikan ana nufin walau kana bagi malika da aka shafe kana din tare da sunanta aka bar labarin yayin aka bar labarin wa ba da an hawiru ma an harfuke a musanyo ma a maimakon an akan aikata shi bayan an ka misali kamar inda kace amma an tabarran fakata rufe matuƙar kai na kirki ne to ka matso kusa to ana nufin an kunta barran fakatar in dai kai na kirki ne to ka kuso ka matso kusa sai aka shafo kana aka shafe ita kana kundin sai ta din ya zamo ya rage saura shi kadai dole aka mai da shi fasili ya zamo anta to kuma sai aka musanyo ma aka ce da asali an an tabarra to sai aka kawo ma a maimakon kana aka ce amma an tabarran fakatare in dai kai na girki ne to kamar tso kusa ko faɗin wani mawaƙi da ya ce a ba kula shata amma an ta zana farin fa inna qaumiya lam ta'kul humur rabu kai a ba rasha in kana takamar jama'a to ka gane mutanen da kake da su kake takama da su ba su ce siyaki ba ni ko jama'a ta sun fi karfin siyaki siyaki ba inda za a yi su cinye jama'a ta to nan amma an ta zana farin yana dufin an kunta zana farin dan kana ganin kai mai jama'a ne shine kake nuna ka isa a waje na to ka gane jama'a ta ka bata isa kome ba yuhzafu nuna akan shafe nuni min murari daga murari ili kana na kana min da wanda yake a halin jazma a ce lam yaku lam yaku kamar na qur'ani lam naku minal musallin lam naku minal musallin ko lam wala maku shay'a ko wala maku bagiya wala taku shay'a wala taku shay'a inda za a ce takun aka ce taku ko wala wala maku bagiya inda za a ce walam akun bagiya aka ce lam aku lam aku wa huwa asmul multazim wannan shafewa ce da ba dole ba ba dole ba a iya shafewar a iya barin ba dole ba ne sai an shafe aka ce idan ya zama ta haɗu da mutaharriki to idan wani mutaharrikin ɗamiri ne mutasili to ba dama a shafe nuna ba a cewa ya kuhu lam ya kuhu sai dai lam ya kullu kamar na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu da sai na umar yace bara ya kashe ibnu sayyad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in yakunhu falan tusallada alaihi wa illa yakunhu fala hada laka fi qalbi kaga nan dole a kawo nun ne yakun ba da ba ce yakuhu yakuhu amma to ba ba da ba a shafi amma idan ya zamo mutaharikin da ya gamu da kanan wadda take murari inta halin jazma ya zama ba lamiri ba ne to wannan a iya shafewa ko a bari kamar a iya cewa lam yakun zaidun qa'ima ko lam yakun zaidun qa'ima to ya wato wannan yana shi musannifi ya kawo ya nuna cewa kana kowace iri ce ko ta mace ko na kisa a iya shafewa Ah, wato haka kuma shine masabar wasu malaman da suka yi ah, ah, wato istishadi da wa in taku hasanatun yura ifa da su kira a hasanatun Ah, in an ce wa in taku hasanatun a makarantar nan guda nawa ne suka karanta wa in taku hasanatun Mm, a cikin makaranta bakwai akwai ne karanta haka wani ta kira'ar kwayin ta ku hasaratan yura ifa wa yuti min ladunhu ajaran azima ko fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin ko na'am to wannan kana din an ce ta ku hasanatun ya zama kana ce cikakkiya ya zama ah, kana ce cikakkiya to ah, wannan babi na kana ya kare sai dai irin tambayoyin da shi wannan nusar wannan mai tahqiqin yake kayarwa ne ta al-aslat wa tamrina awwalan uskur al-af'al an-naqisa allati la ta'malu amala kana illa bi shurudin wa bayyin hadhihi shuruda ma al-ityan bi amsalatin muwarraha ko muwarrahata ka ambaci fi'ilan da suke naqisai amma waɗanda ba sa aiki aikin kana sai da sharuɗa ka bayyana waɗannan sharuɗan tare da kawo misalai da za su fito da abin fili wanne ne fili na ki sai da ba sa aiki aikin kada sai da sharaɗi akwai guda hudu zana bariha fati'a infakka da aka ce su dole sai sun zo tare da nafayin ko abin da ya kama da nafayi ina misali inda ka ce la'ashaban ma zana zainun ma zala zainun musafira ko la ta zal muhsinan ilal fuqara ko hal zala aliyun musafira istifada to wa'annan ne guda hudun kenan da yana daga inda yake zo bayan nahayin suka aiki sha sai shamil wala tazal zakira al-mauti fa nisyanuhu wala lumubinu yana da inda yake ya zo bayan nafayin na ƙur'ani wala ya zaluna muftalifina illa ma rahima rabbuka sai kuma dama ita ma tana aiki irin kana amma sharaɗi ya zamo ma zarfiya ta gabace ta shine wanda shi mai littafin mai waƙen ya nune ya ce wa mislu kana dama masbuqan bima ka adima dumta musiban dirhama babu hada lafa la ta sarrafa babu ha ta sarrafa tasarrufa najisan wa rahi zalik wa ban yin mada hada tasarruf wa masjid wasu a cikin fi'ilan nan da aka ambata gaba ɗaya baya tasarrufi wanne ne baya tasarrufi kamar laisa laisa gaba ɗaya ai ba ta tasarrufi haka nan wanne wa babu ha tasarrufu wasu kuma a cikin suna tasarrufi tasarrufan najisa tasarrufi najisi kamar zala zala ita an ji murari inta wala ya zaluna mutalifina amma ba a ji amurinta ba ya zama tasarrufin nata na gasi ne wani zalik kai cikakken bayani akan wannan kwabayin na da haza tasarruf wa masjid ta fi zalana ta matan wa naqisa wa ruhima na hafil halataini wa masjid ba ta kudu zala ta kan zo cikakkiya kamar aka ce zalati shamsu zalati shamsu ko takan zo ma zala ake cewa ya zilu ana iya cewa zalar umamata an hazar mukam ya busar da shara daga wannan waje zala iri uku ce akwai zala ya zala ita ce yan uwar kana nagisa akwai kuma zala ya zilu akwai kuma zala ya zulu zala ya bushe ya bar wajen yana daga wannan zawali barin rana tsakiyar sama zawali to an ce dai a kawo misali sai a kyale kawo misalan ko kowa ya kawo misalan ma hukumu habari laisa wa dama wa bariha yana su takalimi alayhi me ya kunci labarin laisa ko dama ko bariha dangane da gabatarsa bisa fi'ila shi na laisa akwai saɓani wasu sun ce ba dama ya gabaci laisa wasu ko sun ce ya iya gabata kamar ibn wardi shi ya ce ya iya gabata amma ibn malik ya ce ba zai iya gabata ba ibn al-wardi tsakaninsa da ibn malik a shekaru nawa ne wata shekara ibn malik ya wafati wata shekara aka haifi ibn al-wardi bayan wafatin ibn malik sai da aka shekara nawa aka haifi ibn al-wardi mai tufatul wardiyya قال الفقير عمر بن الوردي لله شكري أبدا وحمدي وصليا على النبي العربي والآل والصحابة وأتباع النبي وبعد فالجاهل بالنحو تجر إذ كل علم فإليه يبتجر تومي وانا واجه أو تشكر أكايفيش akwai ɗan saɓani kaɗan a game da shekarar da aka haife shi akwai ƙauli da cewa an haife shi jira ta ɗari shida da tamanin da tara wanda shi ibn malik ya wafati ɗari shida da saba'in da biyu kaga bisa wannan ƙaulin bayan mutuwar ibn malik mai alfiyan nan da muke karantawa sai da aka sami shekaru goma sha bakwai daidai aka haifi shi ibn waladi akwai ƙauli da cewa a ibn waladi an haife shi ne ɗari shida da casa'in da ɗaya wato ya zama kenan bayan wafatin dan malik sai da aka zama shekaru goma sha tara sannan aka haifi ibn walid to dai akan labarin laisa gabatarsa an yi an samu saɓani tsakanin su ko shi ibn malik yana ya zaɓi cewa ba dama ya gabata ba abin da yake wa man usabki habari da sassufi ko cewa haka shine abin zaɓi sai kwayan wardi ya ce wa sabquhu zawati ma la laysa yanda ya faɗa kenan ko to shi ita ko dama da bariha da yan uwansu ma guda biyu ba dama labarin su ya gabata duk yanda shi ibnu malik anan a baya ce kaka ya dan malik ya faɗa a wannan alfiyar an gama da cewa labarin wannan ba gabata ko baiti ishirin ba a yi bayan nan ko ya ya fada amma ka a dubo baya ya yace ka za ka sabu habarin man nafiya ko faji biha mataduwatan lataliya kazaka sabqu habarin man nafiya a faje bi ha matulwatan latariya to an ce da ya sagari alaiha au alasmiha ba da mai gabace ta ko kuma dangane da sunan ta fa ya yi gabatar suna ya iya gabatar suna wannan kama an ittifaqi a ce ma za qa'iman zaidu ko kuma laisa jahilan amr a tahiru shira zalika muwarihan da amsalatin min indika to sai a koma dai a kawo cikakkun misali matatu za mu kana ko matatu za kuwa da aw ma asmiha aw ma asmiha wa habariha masul zalika kulli a ina ne kana takan zo za'ida takan zo za'ida ne a tsakiyar magana ko kamar salatu bani abi bakarin ta sama alakanar musawwamatul irabi yaushe ne ake shafe ta ita kadai ina ne ake shafe ta tare da sunanta ina ne ma ake shafe ta da sunan da labarin gaba ɗaya aka ce duk wannan ka kawo misali duk wannan ka kawo cikakken misali gare shi akan shafe ta ita har da sunan da labarin mana ta akwai inda yakan zamo an shafe ta an shafe sunan da labarin ko da dai a baya ba mu faɗa ba to amma ina misalin inda ake haka din ina ake haka din anda ake shafe kanan a ita kadai amma a kyale sunan da labarin ina ne kuma ake shafe ta ya zama har tare da sunanta ya zama saura labarin ina ne ake shafe ta har ita har sunan har labarin gaba daya a wani a wani waje ne ake shafe ta ya zama ba komai nata wa zai kawo inda ake shafe ta ya zamo an shafe ta ita kaɗai da kuma inda yake an shafe ta da sunan ma da labarin gaba ɗaya yana cikin ne wurin da aka shafe ta aka bar sunan da labarin inda ra'i yake faɗa a zumana ƙaumi wal jama'a ta kallar da zumar halata an ta mila mila wato yana nufin azmana kana ƙaumi azmana kana ƙaumi ya shafe kana ɗin amma ya bar sunan wato ya bar labarin shi wanda ba ta ɗin makonin ma'aho ne kan latifo labari ne na kana wadda aka shafe to uskur shuruɗa haske nuni murari ha wawa zai mata tsoron al'arsila an faɗa aka shafe murari in kana nuni murari in kana amma aka ce da sharuɗa sharaɗin shi ne kai ya zamo ya haɗu da sake ne in ya haɗu da sake ne wannan dole a faɗa kamar lamin kunin lalzina kafaro a wajen da yawa daga malamai kuma kai ya haɗu da lamiri na wasu in ya haɗu da lamiri na wasu wannan dole a faɗa kamar ya kunu to a takaice kenan dai a cikin tambayoyin guda takwas mun amsa shida ko da yake tambaya ta bakwai da ta takwas tana da rassa da yawa har sun fi ma shidan da aka amsa ko sai a kokari a amsa wa'annan guda biyun da suka rage da tambayoyin da aka faɗa ba amsa ba ta amsa su kafin rana a kyau wanda damar insha Allah ta'ala rana a kyau an yi karatun shi ne zai zama wannan zaman da ake na dare an rufe gaba ɗaya na kuma dai na buhari da musulun na buhari da limamu an faɗa cewa damar gobe ba za a zauna ba ko saboda akwai taro akwai zikirin juma'a da jawabi da za a gabatar a zawiyar alhaji uba a nan ko a insha Allah ta'ala wanda an gayyace ni a wannan wajen to alhamdulillah sai ku da wanda